بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه، إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه حرب ابن إسماعيل ya rasu ne 280 a rahmatullahi alai littafin da yake tattaro ijma'i na magabata ga abin da ya shafi aƙida ta salafus salih a darasi na shida za mu tashi inda malam yake cewa wa qad khuliqatil jannatu mun karanta inda malam yake cewa wa yuzbahu al-mautu yawmal qiyamati bainal jannati wan nar za a yanka mutuwa ranar kiyama tsakanin aljanna da wuta malam ya ce wa qad khuliqatil jannatu haka daga cikin abin da ya kamata ka sani na aƙida wa qad khuliqatil jannatu an halicci aljanna wa ma fiha da abin da ke cikin ta wa khuliqatin naru haka an halicci ita ma wuta wa ma fiha khalaqahum Allahu azza wa jalla su biyun da aljannatu da annar Allah ne ya halicce su thumma khalaqal khalqa lahuma sannan kuma Allah ya halatta masa abinci har ya ce mai la'amla anna jahannama ko mai jinnati wan nasi ajma'ina kaga thumma khalaqal khalqa lahuma wa hadinahun najidain thumma khalaqal khalqa lahuma sannan ya halatta masu abinci la yafnayani ba sa karewa kaga suna nan kenan wala yafna ma fihi ma abadan haka abin da ke cikinsu shi ma bai taɓa ƙarewa. To a nan, akwai abin da malam zai kawo maka, na ɗan bida'a zai iya zuwa ya kawo maka wasu shubahat, da yadda za ka iya ɗaure shi ka ba shi amsa. Fa in ihtajja mubtadi'un idan wani ɗan bida'a ya kafa ma hujja, aw zindi ko wani kusurgun munafikin addini, ya zo ya kafa ma hujja bi kaulin lahi tabaraka wa ta'ala, to ai gashi Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha. to kenan hatta aljanna da wuta kenan su ma za a neme su a rasa a ce babu su tunda ai kullu shay'in halikun illa wajhahu kaga komai zai halaka kaga nan kullu ta taso na kira gaba wannan umumi ne kullu ga shay'in kaga kullu ga na kira to wannan umumi ne kullu shay'in halikun illa wajhahu cima to ai gashi Allah ya ci komai zai halaka illa waja wa bi nahwi hadha da makamancin wannan aya ya ringa kawo maka su min mutashabihi min mutashabihi alquran da gaskiya wanda suke da kamanciciniya suke da ma'ani da suke naboye a qur'ani fa qul lahu ka ce mishi eh to ina da wannan aya ta qur'ani tabbas Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajaha amma faƙullahu ka ce masa kullu shay'in mimma kataballahu alaihi alfana wal halak halikun wal jannatu wan naru khuliqata lil baqa lil fana wal halak wa huma min al akhirah la min ad dunya kaji amsa ka ce mishi kullu shay'in dukkanin wani abu mimma kataballahu alaihi alfana wanda Allah ya rubuta mashi ya wajabta mashi zai ƙare walhalak zai kuma halaka ko tunan abin halik ne inda haka Allah dama ya kaddara mu wannan su kuma wal jannatu wan nar aljanna da wuta su khuliqata lil baqa su kuma an halicce su ne dan su wanzu la lil fana ba wai dan su kare ba la lil halak ba dan su halaka ba kuma sai mu ce maka ai ita aljanna da wuta min al'akhirati la min duniya ai su a lahira suke ba a duniya ba to kullu shi da halikun ana nufin a duniya ko ba wai ana nufin a lahira ba to su kuma wannan ai a lahira suke a da amsa ko to da haka ake in dan bid'a zai baka shubha sai ka gyara mai zama wal hurul ain su ma kenan su halaka kenan ko zai zai ce maka to kenan hasuwa ai ce maka to hatta hurul ain ka amfanin lu'lu'il maknun sai a ce ma to su makinan za a neme su a rasa tunda ai kullu shay'in halikun illa wajha suka ce wai sannan kuma wal hurul ain su ma al hurul ain la yamtannu inda qiyamis sa'a ba a kyautar su ba a bada su fa sai a kiyama wala inda nafha haka wajen busar kaho wala abadan kai har abada ma li anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahu lil baqa su ma Allah ya halicce su ne dan su wanzu la lil fana ba wajen su kare ba kaga su ma suna nan kuma su ma a lahira ne ba a duniya ba kuma su ma dan su rayu kamar yadda Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta dan su wanzu kuma a lahira ne ba a duniya ba haka su ma hurun ain su ma suna nan har abada Allah ya halicce su ne don su wanzu sannan kuma su ba a duniya suke ba wala miktab alaihin maut su Allah bai kaddara masu ba ma mutuwa gaba ɗaya faman qala bi khilafi zalika duk wanda ya faɗi abin da yake sabanin wannan fa huwa mubtadi'un dan bid'a ne bid'a ce ko wannan yazo ya kawo al'umma muhalifun muhalifi ne wa qad dalla an sawa'is sabil ya kauce hanyar dare Allah ya shirya. Malam ya ce wanda ke son ƙarin bayani akan wannan mas'ala ya je kuma khalqul jannati wan nar war raddu ala man qala bi fara'in nar sai ka je ka samu bayani ka je ka samu bayanan da malamai suke akan wannan muje ka samu kuma ar raddu ala man qala bi fana'il janna wan nar na ibn timiya raddi ne akan wanda ya ce za a zo a rasa wutar aljanna matsala ce wannan take fa babba da ko tattaunawa sosai a kanta to amma dai kaji hakikin magana wa khalaqa Allahu sab'a samawat Allah ya halicci sammai bakwai ba'dha fawqa ba'dun wasu suna saman wasu haka suke sab'a samawat wa sab'a aradin da kuma ƙasa ita ma muna da guda bakwai ba'dha asfalu min ba'd wasu suna ƙasan wasu wa bainal ardil ulya was sama'id dunya tsakanin sama wa bainal ardil tsakanin ƙasa wa bainal ardil ulya tsakanin ƙasa take ta badaukakiya ta can da kuma sama ta duniya akwai masiratu hamsati mi'ati am akwai tafiyar shekara 500 wa bainal kulli sama'aini tsakanin kowace sama sama ta biyu ta uku ta kaza ta kaza tsakanin baina kulli sama ila sama kenan akwai masiratu 500 am tafiyar shekara 500 am ko shekara nawa 500 wal ma'u fawqa sama shi kuma ruwa yana sama fawqa sama ina saman sama ko al'uliya as-sabi'a ta bakwai din kenan wa arshin rahman azza wa jal sai kuma al'arshi na Allah shi kuma na fauƙal ma shi kuma na saman ruwan wallahu tabaraka wallahu tabaraka wa ta'ala al'arshi shi kuma Allah istawa al'arshi subhana rabbuna al'arshi istawa bi dhatihi wa huwa alal mulki ihtawa eh subhana rabbuna al'arshi istawa na faɗa muku idan istawa kai ta'addi da ala ga ma'anarta idan ila ne in ma bace ta'addin ba gaba ɗaya ga abin da take nuna subhana rabbuna al arshi stawa bi dhatihi wa huwa al mulki ihtawa wani mulki sai Allah wal kursiyyu mawdi'u qadamai kursiyyu kuma shine wajen aje kafafu na Allah kenan shine wannan ya tabbata daga ibnu abbas amma mawqufan daga ibnu abbas mawqufan ne daga ibnu abbas هذا القول صح عن ابن عباس موقوفا عليه ngane ko to shine wa kursiyuhu haqqun ko kaza arshuhu alladhi alayhi istawa qad jaa wahyan munazzala a wannan game da kursi kenan wa kursiyuhu haqqun kaza arshuhu alladhi alayhi istawa qad jaa wahyan munazzala iyyaka wat ta'wila fi dha wala takun kaman zada laman ba'da wawin فأخطلا وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع الله ياسن abin da ke cikin samawati saba sammai bakwai ta kam Allah ya san abin da ke cikin wannan as-samawati saba wa ma fiha da abin da ke cikin su Allah ya sani ya alamu ma fi samawati saba'i wa ma fil ardina saba sama ta bakwai da ƙasa ta bakwai duka Allah ya san me ke ciki wa ma bainahunna da abin da ke tsakanin su wa ma tahtahunna da abin da ke ƙarƙashin su Allah ya sani wa ma tahta thara ai wa ma tahta al-ard da abin da ke ƙasan ƙasa Allah ya sani wa ma fi qa'ar bihar da abin da ke cikin teku ƙar dakhil bihar cikin tekun Allah ya sani wa man bata kulli sha'ara duk wanda gashi ke fitowa Allah ya sani wa kullu shajaratin dukkanin wata itaciya wa kullu zar'in da dukkanin kulla zar'in da dukkanin wani tsoro wa kulla nabtin ko wani tsoro wa masqati kulli waraka. da faduwar duk wani ganye wa adadu zal wa adadu zalika kulli da kuma adadin wannan gaba daya wa adadul hasa wa ram adadi na yashi ko da me da tsakuwa wa turab da turbaya ƙasa wa masaqidul jibal da kuma nauyi na duwatsu duka waɗannan wa awalul ibad wa a'malul ibad da kuma ayyuka na bayi ko wa atharihim wa kalamihim wa anfasihim numfashinsu wa tamtamatihim in'inarsu maganganunsu ko gurnaninsu duk Allah ya sani wa ma tawaswasa bihi suduruhum da abin da zukatansu da abin da ke cikin zukatansu Muhammad ya alamu ma tawaswasat nafsul abid bihi wa huwa aqrab min hablil warid fi ma saqadat min warqatin yasahi illa bi ilmi rabbil fattahi أو حبة في ظلمات الأرض أو رطب أو يابسه المنقبض وما توسوست به صدورهم dukkanin wani abu da zuciya take kunsa Allah ya san da shi ya'lamu ya'lamu kulla shay'in Allah fa ya san komai ne kawai ka san da wannan ma la yakhfa alayhi shay'un ba abin da ke boyuwa ga Allah min zalika daga wannan ka je karanta wannan muqaddima ta risala ta malam Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani wa huwa 'ala al-arshi Allah yana kan al'arshi fauƙas sama isabi'a sama na sama ta bakwai kenan wadunahu to wadunahu na akwai wata matsala da ya kawo shine hujubun akwai wata hijabi wani shamaki min narin na wuta wa nurin da kuma haske wa zulmatin da kuma duhu wa ma huwa a'lamu biha da abin da shine ya sani fa in ihtajja mubtadi'un wannan yana maka ishari ishara akan hadisin da Imam Ad-Darimi ya fitar a cikin Arad al-Jahmiyya da isnadin shi zuwa ga Ibn Umar ihtajaba Allah Allah ya kasance kanshi min khalqihi bi arba da uba guda hudu binarin wa zulmatin wa nurin wa zulma qala al-albani isnaduhu sahihun lakinnahu mawquf isnadin ingantacce ne sai dai kuma mawqufi ne gawa ga ibnu umar fa in ihtajja mubtadi'un idan dan bid'a ya kafa hujja aw mukhalif ko wani mukhalifi yazo ya kunno kai aw zindiq ko wani zindiki yazo ya kawo shubha bi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala ta'ala ismu yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa bi qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntu ai Allah yana tare da ku duk inda ku kasance yace Allah na ko ina ya samu dalili ai wa huwa ma'akum aina ma kuntu ya kawo maka su ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum dan Allah kin yana ko ina illa huwa ma'ahum aina ma kanu wa nahu dhalika wa nahnu aqrabu ilayhi to zai kawo maka irin waɗannan nusus sai ya kafa ma hujja da su malam yace min mutashabihil qur'an malam yace faqul kace amsar da za a bashi inna ma yani bi zalika al-ilm abinda ake nufi da shine ilimi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum nan ma'iyya din ta nufin da iliminsa Allah yana tare da ku da iliminsa da ilimi an gane ku shine kawai amsai da ilimi ne in ka ma ƙarshen ayar sai ga ta tike da magana kan al'ilm mai arma aure khalil ba ma'ayar gaba ɗayanta ma ya kuni min najwa me ƙarshen ayar haga alim ka gane cewar ana nufin wannan ma'iya ɗin ta ilimi ake nufi da aka cika maka ayan ma da cewar alim أن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابع العليا يعلم ذلك كله الله سنقومي وهو بائن كما الله يا رب من خلقه daga halittun shi ba wai Allah yana ko ina baka ce ai ma fi ma fi ma fi jubbati illa Allah misali ce Allah yana ko ina a wannan kuma wani shigantaka ce da wani iskanci daban wa huwa ba'inun min khalqihi sai Allah ya rabu da halittun shi la ya khulu min ilmihi makan makanun kaga wuri kaga wuri ko ina ma ne to la ya khulu min ilmihi baya wofinta da ilimin Allah ilimin Allah na ko ina walahu haddun Allah yana da iyaka walillahi azza wa jalla arshi na da al'arshi wal arshi hamala shi ne mai Allah yake cewa wa ya hamiluna? su ne hamala wanda ya hamiluna walahu haddun Allah yana da haddi iyaka Allahu a'lamu bi haddihi amma Allah shi ne yake da sani akan haddinsa wannan lafazin malam yace lafzul haddi min al alfazil mujmala daga cikin lafazin da suke a dunkule allati lam tarid fil nusus ba su zo ba a cikin nassoshi ka ce Allah lahu had ba su zo ba a cikin annususi shari'iyya nafiyan wala ithbata wa mawqifu ahlus sunna wal jama'a min hadhihi al alfaz al mujmala annahum la yuthbitunaha wa la yanfunaha hatta ya'rifu murada qa'iliha fa in kana haqqan qabiluhu wa in kana batilan adduhu shi ne mawkifin ahlus sunna ga irin alfaz irin wannan da suke a dunkule za a tambayi wanda ya faɗa a ce me kake nufi da lahu haddu na kake nufi idan ya bada ma'ana mai kyau ya tabbatar idan ko mara kyau ce ya bada ya ce ba a yadda ba misali yanzu fa in arada bi ithbatil haddi anna Allah ba'inun min khalqihi munfasilun anhum fa huwa haqq misali yanzu yace abinda nake nufi da lahu haddun ina nufin Allah ya rabu ne da halittun shi ba wai tare yake da su ba in ce wannan gaskiya ne Allah lahu haddun an gane ko wa in arada bi nafi hadd annahu la yuqaddiru haddahu illa huwa subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san yanda Allah yake sai shi ko mu ce wannan ma gaskiya ne wa in kasada bin nafi annan laha fi kulli makan amma da zai ce abin da ke nufi da walahu haddi Allah yana ko'ina sai mu ce mai mu ce wannan bai yi ba sai mu ce wannan ba za mu karɓa ba sai mu ce fahaza baɗil mardudun gane ku mu ce wannan mardudi ne shi yasa shekul islam ibn timiya yake cewa وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن العبادة كذا كذا كذا كذا زوا كشامن ne fada sai karanta haka shi ma Usman ad-Darimi na cewa wallahu ta'ala lahu haddun la ya'lamuhu ahadun ghayru wa la yajuzu li ahadin ay yatawahhama li haddihi shi ma ila akhiri ma qala rahmatullahi ala al-jami' har izuwa inda yake cewa wa man famanid da'a annahu laysa lillahi hajj wa qad radda alquran kaza kaza akwai dai manganu ga sunan da malai ya kawo a cikin ta'alikat sai ku je ku bi su game da alhad da haka in mutum ya ce Allah yana da haddi za a ji ne me yake nufi eh bayani idan an ja ba da ma'ana da ta dace da nusus sai a tabbatar idan aka ji kuma ma'ana ce mara kyau ta saba ma nusus sai a ce to ba yadda ba wannan za a kore shi inda lafazin karan kan shi bai cikin alfaz da aka samu ana amfani da su a ismaili da ya zo a cikin littafin shi na na aqida aqidatu ahlus sunna wal jamaa ai ya kawo cewar dake cewa wa annahu mad'uun bi asma'il husna wa mawsufun bi sifatin allati samma wa wasafa biha nafsuhu wa sammahu wa sammahu wa wasafahu biha nabiyuhu so da ya kawo wannan sai kawo cewar Allah ba mai jiki bane Allah ba kaza bane Allah ba kaza ba ce mai a algata malam bai tabbatar ma kanshi da wannan siffofin ba kuma bai kore su ba da haka babu rumbar da su mu ma su da muhaqqiqun suka zo suka ce a malam Isma'ili da yazo ce wala yu'taqadu fil a'dha'u wal jawaruhu wal jawarihu wala dulu wala al ardu wala al gilabu wad dukka ai kawo su tsawo su kakkaura su wane ne aka ce a'a tunda Allah bai siffanta kanshi da irin su tsawo ba da sauransu to kuma bai kure ma kanshi su ba ko to kai ma yanzu ba za ka kawo su ba inda dole sai ka kawo abin da ya siffanta kanshi da shi ko abin da ya kiraye kanshi da shi ko abin da ya siffanta kanshi da shi ko abin da ya kiraye kanshi ko abin da annabi ya kira shi ko ya siffanta shi da shi amma haka nan a kawo tul wal gilam duka da da bai tabbatar ba bai kore ba muhaqqiqun sun ce ba su karba wannan dan baban aqida ba wasa babu ragi dole ne kawai abin da ya tabbata ne yake dalili akai amma haka nan ba a magana a sha ba a yanta haka nan insha Allah sai ya zama akwai dalili wanda za a karkata akan shi ko kuma a karba za mu tsaya nan sai darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله